سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa wannan rana ta laraba 4 ga watan 8 shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 14 ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muna cikin kitabus salah da hukunce-hukuncen sallah a mun fara ba mu gama ba yau za mu tashi akan suwaye ya kamata su ramuwa idan sallah ta kubuce musu saboda wani sababi daga cikin sababbai in kun duba malam ya ce wa ya qadi man zala aqluhu bi naumin aw igma'in aw sukrin wa nahwi ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها عاد duk wanda hankalinsa ya kauce bai samu ya salla ba to zai yi ramuwa sai malam ya bayani ta yaya hankalin mutum yake kaucewa ko dai da bacci muka yi bayani satin da ya wuce malamai suna daukan bacci idan mutum ya yi shi kamar bai da hankali shi yasa a shari'a ko da mutum zai aikata wani abu na laifi a bacci to mafuwan anhu an yi masa afuwa an masa rangwame haka duk wanda aka zo aka yi kiran sallah har aka tada sallah har aka yi ikama aka idar da sallah yana ta share bacci a lokacin da yake da bacci ke baccin bayi da laifi saboda ba hankali a tattare da shi an yi salbin hankalin to amma idan an idar da baccin aka farka to zai rama sallah saboda sababin da ya hana shi ya sallah sababi ne mu'akkat ma'ana sababi ne gajeren sababi mai lokaci iyakantacce ba dogon lokaci ba kamar bacci zai yi ramuwa idan ya farka ko kuma suma ko maye saboda annabi ya ce man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalik hadisin bukhari da muslim wanda ya manta sallah ko yayi bacci bai yi ta ba to ya sallace ta lokacin da ya tuna ba yi da wata kafara sai wani ashe idan mutum ya bacci zai rama sallah sannan idan ya yi mantuwa ma zai iya yi wa mutum ya manta bai yi azahar ba ko ya manta bai yi isha'i ba kawai sai ya tuno daga baya to sai ya rama ta a lokacin shine lokacinta ba ta da kafara kawai a take ka tashi ka kabbara sallah nan kawai in kana da alwala mutumin da ya manta a shi shekaran jiya bai yi sallar magariba ba sai yanzu din nan kawai sai ya tuno yanzu yanzu ya tuno to ka tashi take yanzu yanzu din nan kawai ka kabbara sallah shine lokacinta kuma babu wani kafara in ba wannan batun da mantuwa kai haka mutumin da ya suma zai rama azumi zai rama sallama amma lokacin da yake cikin suman baya azumi baya sallah saboda hankalin ya kauce shi yasa wanda ya suma zai fitsari a jikinsa wanda ya suma zai bawali wanda ya suma zai iya fadawa rijiya ma in ya murgina bai sani ba saboda babu hankali a jikin shi haka aka ruwaito amma ya taba suma Allah ya masa rahama sai da kwana uku ammar bin yasir yana farkawa sai ya ce na yi sallah suka ce ai rabanka da sallah ya kwana uku sai ya ce a ba shi ruwa ya alwala ya rama sallolin nan daga nan malaman fikihu suka gina hukunci kamar yadda muka yi bayani ko su ma mutum ya yi in ya farka zai rama sallah haka ma yi wanda ya sha abin kaucewar hankali to shi kan damun ayi da ganganci ne ba ya sha kwaya ta ɗauke hankalinsa kaga ba za a yafe masa sallah ba sai malin ce wala tasihu min majnunin wala kafirin idan kafiri ko mahaukaci yayi sallah bata inganta ba saboda babu hankali ai ah me bacci ma da aka ce yana bacci ba sallah da wani a mafarki zai tashi ya sallah babu sallar saboda ai a mafarki ne bai da hankali to ballantana wanda aka cire hankalin gabaki daya saboda hauka ko dai hauka ta aljani ko hauka normal hauka da aka saba sallah bata inganta ba mahaukacin da ya zo masallaci aka yi ta sallah da shi sallarsa bata yi ba me yasa saboda bai da hankali bai da bambanci da kafiri shi kuma saboda ba kalmar shahada tunda bai kalmar shahada ban yin sallah Allah bai zai karba ba to amma malamai suka ce fa in salla fa muslimun hukman gashi nan a gaban ku idan da zai yi sallah shi kafiri to a hukunce a zahiri za mu ce shi musulmi ne saboda sallar tasa ai ta kunshi kalmar shahada a ciki bai zai yi mutum ya sallah daga rakar farko har ƙarshe ya gama babu kalmar shahada a ciki ba da ka za a yi hukunci cewa shi musulmi ne bi zahir a zahiri amma tsakaninsa da Allah a zuciya kuma wannan Allahu alam ba wanda ya sani sai shi Allah ta'ala wa yumar biha saghirul li sab'in wa yudrabu alaiha li ashrin sai ya kawo wani hukunci yaushe ake umartan yaro ya yi sallah duk yaro ko yarinya da ta kai shekara bakwai ko ya kai shekara bakwai ana yin umartansa yayi sallah tunda mun karanta ɗazu ko jiya ko satin da ya gabata cewa yaron da bai balaga ba sallah ba wajibi bane akan shi to amma ana fara koya masa ana fara tarairayansa a ɗora shi akan ya saba da ita tun lokacin da ya raba shekarun balaga biyu kaga yana da bakwai in ya ƙara wata bakwai sha hudu sha biyar sha shida ya fara balaga to tun alfijirinsa ake fara koya masa sallah to kaga waɗanda suke suna ganin an takura wa yara ne don an ce su sallah suna shekara bakwai ko wani abu makamancin haka to wannan yana nuna kamar suna yi wa 'ya'yansu kyashin su saba da aikin alheri ne kuma ina ga ya kamata mutum ya ji kunyar haduwa da Allah a ce kana da ɗanka da ya kai wannan shekarun kana hana a sa shi ya sallah wai saboda bai balaga ba yi umaru biha ana umartansa da ya yi ta saboda ya kai sinnu tamyiz sinu tamyiz shine shekarun rarrabewa ya fara iya gane abubuwa dan da ya kai shekara bakwai ya fara karban kudin tara ya san zaki ya san daci ya san kaza ya san kaza wannan sallah a wannan lokacin sunna ce a kansa ba farilla ba to a umarce shi ya aikata wannan sunna din kuma malamai suka ce ya tadarrab alaiha ne kamar zai tadrib training ne yana sabo ne a kanta tun yanzu ka fara kai shi masallaci tun yana karami ya fara yin sallah to wannan baka da matsala ko da ya fadi ka fadi ka mutu watakila ya fada hannun banza da ba zai kula da shi a sallah ba don haka ba laifi ba ne abu ne mai kyau kwarai da gaske idan aka umarci yaro da yin sallah a wannan shekaru saboda manzo Allah ya ce muru sallallahu alaihi wasallam auladakum bis salati lisab'in ku umarci yayanku da su yi sallah in suna da shekara bakwai hadisin imamu ahmad da abu dawuda da imamu hakim da imamu bayhaqi hadisin abdullahi bin amr ku umarce su in sun kai bakwai su yi sallah wanda bai kai shekara bakwai ba ba za a umarce shi ba in yayi dan kansa shikenan amma yaron da bai kai shekara bakwai ba ka matsanta ka tashe shi da asuba ku tafi masallaci yana kuka baya so to wannan ba a ce kai ba amma in a karan kansa ya tashi ce baba zan je masallaci to kar ka hana shi amma in ya kai bakwai to tashe shi ku tafi wa yudrabu alaiha li ashrin ana yi wa yaro duka idan ya kai shekara goma ko yarinya in ta kai shekara goma akan dake ta ko a dake shi idan bai yi sallah ba in ya kai shekara goma wannan dukan ta'adiban ne an gane ko don aladabtar da shi don ya tashi ala ta'azimin sala ya rinka girmama sallah tun yana shekara goma ashe idan kana da ɗa yana shekara goma ka zo ka ga bai sallah ba bai je masallaci ba in ka samu tsumagiya ka zane shi baka saba Allah ba ka taimake shi ne ya shiga tarihinsa cewa babana yana duka na tun ina shekara goma cewa na rinka yin sallah to yanzu kan bayan shekara goma ba balagaggu ma ba sa yi ba wai balagaggu ba magidanta ma wasu ba sa sallah da yawa akwai wanda ba sa sallah akwai masu zaba wani yayi wata wani bai zai wata ba to uban da baya sallah ya za a yi umarci dan sai sallah matar da ba ta sallah ya za a yi ta umarci diyarta ta sallah ko ta umarci yayanta su sallah to wannan dai shine ka'ida ta shari'a yaro mumayyizi ana sa shi yayi sallah biduni darb ba tare da an dake shi ba dan shekara bakwai ba sai kun daka ba in ya ki zuwa ka ce kai mai tsawa ka ce karka saki baka je ba amma in ya kai goma to wannan dukan ma ibada ne lada za ka samu saboda ce akai ka dake shi ka ladabtar da shi a latarkiya amma yau da yawa daga cikin wannan iyaye son ‘ya'yansu ya ɗauke musu hankali ba sa iya wannan ba sa iya umarcin ‘ya'yan su je sallah suna ganin ai sun matsanta musu ne ba asarar da ta wuce ka haifi ɗa ka zo ka mutu a kabarinka a ce ɗanka gashi yana yawo a gari kuma yana musulmi baya sallah Allah sai ya tambaye ka akan wannan dokar tun daga ɗanka yana bakwai ɗin nan Allah zai fara maka tambayoyi umarnin da annabi ya yi maka akan ka fara ba wa ɗanka umarni yana yin sallah tun yana shekara bakwai kayi wannan sai ka amsa wannan tambaya gaban Allah shin da ya ƙi yana shekara goma ka ladabtar da shi duka da ladabtarwa ko ku ka nuna masa gata ka nuna masa ƙauna ka nuna masa soyayya ta banza mara amfani kuma yara in kun gina su akan alheri suna tashi a kai idan kuma ku gina su ba to shaidanun unguwarsu ma za su gina su a kan sharri ko ka sa su su yi ko kuma 'yan ƙwallon unguwa ko 'yan gara taya ko 'yan wasa ko 'yan kallo sai ya je daman ko ka tare da ɗanka a masallaci ko ka tare shi a gidan makota yana kallo ko ya je wasu wasanni yara ƙanana sai a neme su a rasa sai an yi neman gaske saboda iyayensu ba sa kula da su musamman yanzu da haihuwar kawai ake yi ba a damu da tarbiyya ba kada mutum ya zauna bai zartar da wasiyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ka zo ka bar 'ya'yanka kamar albaha'im dabbobi dabba ce ba za ka ce ta yi sallah ba ba za ka da ke ta ba dan ba ce sallah ba to duk wanda ya bar ɗansa baya sa ya sallah ko ɗiyarsa baya sa ta yi sallah to ya yadda musu su rayuwa ne irin na dabbobi dan ba a ce wa awaki su yi sallah amma uba mai himma mai ƙoƙari za ka ga masha Allah tabarakallah ya ginu a kai kuma wallahi malam za ku yi mamaki in ka gina yaro ko tafiya ka yi in lokacin ne sai kaga yayi alwala kuma ya tafi masallaci har da asuba yan kananan yara suna zuwa masallaci da kansu me yasa saboda ubansu ya gina su akai kuma uwarsu ta goyi bayan ginin da ubansu ya musu akai amma wanda ba umarce shi ba zai balaga ma bai damu da yin sallah ba yanzu wannan masallacin ana a cikin unguwa yake amma sau da yawa ana kawo mana kukan akwai samari a cikin unguwa ana sallar juma'a ana hudubobin nan suna can suna zaune ba sa yin sallah kuma yaro yana zaune a kofar gidan ubansa a gama juma'a a koma a shiga unguwa wallahi ba zai sallar juma'a ba suna nan da yawa wani kuma mashin yake tukawa shi baya iya tsayawa ya sallah mashin yake a daidai sau yake ba zai tsaya ya sallah ba don bai damu da ita ba mai kokari ne zai bari in ya dauki fasinja ya je lulaka ya dawo sai ya bari illa asar ta yi sai ya hada da juma'ar da la'asar din gaba daya Allah kiyaye fa in balaga fi asna'iha aw ba'daha fi waqtiha a'ada mallan yace idan mutum ya balaga yana cikin yin sallah duk wanda i balaga yana cikin yin sallah in ya gama to zai maimaita sallar me yasa saboda ita sallar balagagge ta dole ce sallar wanda bai balaga ba kuma ta sunna ce to yanzu ana so ihtiyatan ya faro sallah sabuwar sallah sabuwar kadikamatin sala a lokacin yana cikin balagarsa ai wacce sallar da ya faro ta a farkonta ai ba yana baligi bane bara a sa masa ita a cikin littafin wajibi na yin sallarsa ba tunda kowa akwai inda ake ajiye masa sallarsa da ya yi da haka wannan sallar niyyarta a farko ba ta farilla ba ce kamar ta nafila ce shi yasa malam ce a ada sai ya sake ainihin wato yin sallah din in har ta bayyana gare shi yanzu ya balaga yana cikin yin sallah ko kuma bayan sallah din fi waqtiha a lokacinta idan akwai sauran lokaci kenan ina fata ana fahimta to wannan shine abin da malamai suke fada da zai iya yiwuwa ya ga wata alama ta balaga ta bayyana gare shi yana cikin sallah to zai mai da sallan nan saboda awwalu salatihi yayi ne wa huwa ghairu balig karshen sallarsa kuma wa huwa balig kenan zai ni zai maimaita sallar bi niyyatil fariḍah da niyya ta farilla na so na binciko ta yaya za a yi a gane ya balaga a tsakiyar sallah ban samu lokaci ba ko watakila akwai wani abin da za a iya tsinta ne ana cikin sallah a gane an balaga ko kuma farzi suke yi da zai iya yiwa haka din ta faru don da yana da wahala kwarai da gaske ina fata na fahimta na'am mace eh kamar yaya jini ya zo mata to in jini ya zo mata ai sallama ta mutu gaba daya tana cikin sallar to namiji fa mene alamar balaga da zai gane yana cikin sallah wa ya harumu takhiruha an waqtiha to sai malamin shiga hukunci na gaba hukuncin jinkirta sallah ƙin yin sallah a kan lokacinta Allah ka kare mu ya Allah illa linawil jam'i haram ne a jinkirta ta akan lokacinta a ƙi a yi ta akan lokacinta sai dai ga wanda ya niyan jam'i mai niyan hada azhar da la'asar ko magariba da ishayi to ya halatta ya ƙin azhar akan lokacinta ya jinkirta ta sai lokacin la'asar yayi azhar da al'asar shine jam'u ta'khir kenan ko kuma ya ƙi magariba saboda zai haɗe magariba da isha'i ya ƙi magariba akan lokacin ta ya bari sai lokacin isha'i yayi shine linawil jam'i amma in ba haka ba haramun ne jinkirta sallah akan lokacinta da Allah ya ƙayyade mata inna salata kanat al mu'minina kitaban mawqutan mutum ya canja mata lokaci ya kiya yi ta lokacin da Allah ya ce a yi wannan laifi ne haramun ne amma mai uzurin jam'i wannan bayi da wato laifi yusalli bini ya ci jam'il ula a ma'asaniya kenan jam'a ta akhir kamar matafi yana iya hada sallah masu hada sallah matafi duk wanda yake kan tafiya daga nan zai je wani gari to yana da damar ya hade sallarsa guda biyu sun yi sabani shin wannan dama fi asna'is sairi ne yana cikin tsakiyar tafiyar ne koko koda ya sauka a gari ma yana hada-hadarsa kwana biyu kwana uku kafin ya dawo zai iya hada sallah wasu suka ce fi asna'is sairi yana iya hada sallah ne idan yana cikin tsakiyar tafiya amma in ya riga ya sauka a garin da ya je to ai ya riga ya sauka a garin to zai yi sallah kasaru kowace akan lokacinta ba zai jam'i ba wasu kuma suka ce a'a ai in dai sunansa musafir ne in dai sunansa matafi ne to ya halatta ya haɗe sallah ko da yana zaune a cikin garin ko ina in yaje za a ce ai wannan matafiyi ne kaga ba a tsakiyar tafiyar yake ba ba a kan hanya yake ba to amma a tsaye-tsaye yake su saboda matafiyi ne gobe jibi zai koma yana da daman ya rinka haɗa sallarsa guda biyu a masaukinsa a hotel ɗinsa a kasuwarsa watakila zai shiga sarin kaya a za ta yi ya jawo la'asar ya yi ta a lokacin azahar ya tafi kasuwarsa bai zai komo sai magariba kuma ya hada magariba da isha'i ko kuma ya kiyaye yi azahar ya tafi harkar kasuwancinsa ya ta nema sai la'asar ta yi ya shiga masallaci ya haɗe ta da azahar da la'asar ɗinsa sunansa musafir matafi da haka duka waɗannan maganganu akwai su cikin maganganun malamai shi yasa za ga wasu in matafiya ne kawai idan sun tashi ko da suna hotel ɗinsu ko ana mijin ko taro in sun zo azahar sai ga sun yi azahar sun haɗe da la'asar ko da ba fi atna'is sairi ba ba a cikin tsakiyar tafiya ba ko da suna zaune a cikin gari kamar yadda wasu malamai suka ba da fatawa akan haka Allah musu rahama kenan matafi yana iya haɗa sallah sannan mara lafiya mara lafiya ma an ba shi dama wanda yake cikin tsananin yanayi mara daɗi almarid kenan wanda yake ya taju ila jama shi ma zai iya yi ya haɗa sallarsa kowanne in ya jinkirta sallah a cikin waɗannan bai laifi bai saba wa Allah ba ja'iz ne dan ya juzu lahum aljam kuma sallolin da ake hadawa ƴan uwan juna nan ne azhar al'asr magariba isha'i asubahi ita bare ce a gefe take dan sai an yi bacci an tashi ake ta ita ba a hada ta da kowa ko ta ta, ta zaman kanta take an gane ko to wannan kenan wali mushtaghilin bi shartiha alladhi yuhassiluhu qariban da kuma wanda ya shagaltu da neman sharaɗin ita sallan da yake tsammanin samun sharaɗin nan kusa ne wali mushtaghilin bi shartiha alladhi yuhassiluhu qariban an ba da dama a haɗe sallah a jinkirta lokacin sallah ga wanda ina maganar jinkirta sallah nake nufi afwan ba jam'i ba an ba da dama a jinkirta lokacin sallah ga wanda yake mushtaghilin bi shartiha ya shagaltu da neman tabbatar da sharaɗinta nan kusa kamar misali menene sharaɗin sallah alwala ba zai yi kai sallah ba in baka da alwala to ya shagaltu wajen neman ruwan alwalan tun farkon lokacin ainihin wato azhar yake ta neman ruwan yana ta nema yana ta nema har lokacin ta yake ta ƙoƙarin fita wannan bai da laifi tunda yana neman ruwa ne daka a wajen neman ruwa in har lokacin sallah ya ƙure maka ba laifi bane dan ka jinkirta ta saboda dole ai sai kai sharadi kafin ka yi ta ba a yin sallah babu alwala da zai je ya nemo ruwan nan ta kai ga a wajen nemo ruwan kafin ya je ya dawo har lokacin ta ya fita wannan yana da uzuri malamai suka ce babu laifi a ya jira har sai ya samu ruwa saboda me saboda ai yana tsammanin zai samu wannan ruwa din wasu kuma suka ce idan lokacin sallan zai wuce da ka bari lokacin sallan ya wuce ka yi taimama kawai ka buga taimama tun da ai kaga lokaci zai wuce baka samu dama ka yi sallah din ba shine suka ce ya tayammam wa yusalli kuma wannan maganar ta cewa kada ta dalilin neman ruwa ka bari lokacin sallah ya wuce maka ka je ka yi taimama kai sallah wannan shine ra'ayin da ya fi inganci shine ingantaccen ra'ayi a gurin malamai saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya daidai gwargwado yadda za ku iya yi a cikin suratul taghabun kuma ba za ka bar lokacin sallah ya wuce ma kana gani ba saboda ai lokacin sallah muhimmi ne jiddan kwarai da gaske da zarar ka ga lokacin zai kware maka baka samu ruwan alwala ba ka daga hannu ka buga ka yi taimama kawai yawwa Allah ya ce inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta to wannan kenan wa man jahada wujuba haka fara to sai hukunci na gaba duk wanda ya musanta wajibcin sallah yace shi sallah ba wajibi bane a wurinsa to ya zama kafiri ya ƙiyinta saboda shi yana ga ba dole bane kai ka yadda sallah dole ne ka je kai ni ba zan yi ba kawai shi a wajensa ba dole ba ne wannan jahdu wujubi sala kenan kufurun ne bil ijma' duk wanda yace sallah ba dole ba ne a kansa ya zama kafiri haka imam al-mughni ya faɗa haka ibnu qudama ya faɗa a cikin littafin al-mughni Allah ya masa rahama wani bai zai bude baki ya faɗa ba bai zai bude baki ya ce a shi ba wajibi bane amma bai zai yi ba kawai shi yana ganin ba dole ba ne ba dole ba ne wai wani yana yi wa uwansa magana ya zo ya sallah sai wani malaminsa a jami'a sai yake masa fada ya ce ya ce ku yan tsananin addini ne ina ruwanka da shi addini ra'ayi ne ka ji ba tun da ka yi ɗan boko ne da ka je ka riƙe bokonka ya fi maka alheri kar ka shiga abin da baka da ilimi addini ra'ayi ne in tsananin addini kuna takura mutane yace to ni ka gani nan in naga dama ne sallah in naga dama ba zan yi ba yake gaya wa ɗaliban shi wai in ya ga dama ya sallah in ga dama ba zai ba me why saboda ra'ayi ne kar wani ya takura wani kawai shi a haka ya tafi kawai ra'ayi ne in ya ga dama in ya ga dama ba zai ba da haka dan uwanka ma in ya ga dama yayi in ya ga dama ba zai ba ka zuma masa ido ka kyale shi saboda addini ra'ayi ne addini dole ne in ka shiga musulunci dole ne ba ra'ayi ba ne duk wanda ya ce a shaɗu Allah ila ilallah yadda shi musulmi ne to wallahi dole sai ya yi sallah dole sai ya ba da zakka dole sai ya yi azumi ba magana cewa kana cikin musulunci ka ce ra'ayi ne a shiga musulunci ne Allah ya ce la ikraha fid din shigar la ikraha fi dini ba a tilasta wa mutum a ce dole sai ya musulunta amma in ya riga ya shiga musulunci dole ku sai ya yi sallah dole sai ya yi zakka dole sai ya je aikin hajji idan yana da kuɗi dole sai ya yi azumi Allah sa kuna ganewa me yasa aka ce wanda ya ƙaryata wajibcin sallah ya kafarta saboda ya ƙaryata Allah ne yayi saboda Allah shi ya farlanta sallah ya ta manzan Allah ne ya yi sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah shi ya ce a yi sallah sannan ya ta ijima'in musulmi duk musulmin duniya sun yi ijima'i baki ɗaya cewa sallah dole ne da haka ya zama kafiri tunda ya ce ba dole ba ne wa huwa jahidun liman ulima min addini bi darura kenan abinda ya zama larura dole ne a riga an san shi addini sai da shi ya musanta ya ce bai yadda ba wa kaza tarikuha tahawunan haka duk mai barin sallah da sakaci shi ma kafiri ne tarikuha mai barin sallah ta hawunan saboda sakaci shi kaga wannan malam ya yadda wajibi ce amma sakaci da wasarere da ita da rashin kula da ita shi ma kafiri ne wal iyadu billah fa innahu yakfur saboda hadisai da suka gabata mun karanta da ku da manzo Allah ya ta faɗa tsakaninmu da mu da kafirai bambancin mu da su ita ce sallah da haka duk wanda baya sallah to ai zancen sai ya kare zancen sai ya kare wani je yake mana tambaya a karatu cewa yana bukata taimaka masa da addu'a wallahi matarsa ba ta sallah musulma ce ya aure ta yayi yayi yayi ta ki sai sallah to amma yana kaurace mata a shimfiɗa to kuma shi hakan yana damunsa yana ga kamar bai kamata ya kaurace mata ba to shine ya bugo ya turo tambaya ya ce a taimaka masa da addu'a akan wannan lamari na matar tasa to ai ai tunda ba ta sallah ai bai halatta ma ka ci gaba da zama da ita ba ai ba ma kauracewa ba sallaman ta ma za ka yi ce haɗa kayanki ki tafi gidan iyayenki ƙwarai kuwa to me za ka yi da arni a kusa da kai Allah kuwa to yayi yayi yayi duk bayanin da zai yayi taki ba za ta yi ba ba ta yi kuma kuna mamaki akwai su ba akwai su ba sa yi in yi magana ce a ba wani abu addini kowa ya je addininsa kai dai ba kirista ka auro babalanta a ce ahalul kitabi ka aura ko a yi wani dogon tawili to ridda ta yi kenan ko kuma mace ta ce mijinta baya sallah shi ma akwai wannan da yawa ce wallahi wallahi malam mijina baya sallah nayi nayi ya ce kabarinsa daban naki daban nata daban baya yi wata ta ce wallahi malam yau shekaran wajen goma sha tun da nake ban taba ganin ya yi sallah asubahi ba tun da nake shekara goma sha ta ce kuma baya fita masallaci kuma baya fita gida sai irin goma zuwa sha ɗaya sai wankan sai murtuke fuskarsa kawai ya tafi abinsa ta ce a ofis zai ba za ta iya ba da shaida ko yanayi ko bayi ba amma dai ita dai sallah asubahi gamu baya yi kai ai mata Allah ya sauke ne suna fama to ku ji malam yace wa kaza tarikuha tahawunan wa kaza yakfuru kenan duk wanda yayi sakaci yayi wasarere yaki sallah ya batta ya zama kafiri wada'ahu imamun aw na'ibuhu har ma shugabansa imam dinsa ya kiraye shi waliyul amr ɗinsa ya ce wani a zo a yi sallah ko na'ibin shi kaman alkali ko amiri ko wani dai shugaba aka kwadaitai mai da sallah aka yi mai wa'azi aka zaburar da shi ya ci gaba ya ce shi bai zai yi ba wannan kafiri ne aka dada ba shi uzuri wa daqa waqtu saniya har lokacin sallah ya bar lokacin sallah da farko ya wuce kai sallah kai sallah ya ƙiye sallah har lokacin sallah ta biyu ta shigo wai duk ba a kashe shi ba fa ana jira na biyun ma lokacin ta ya kuntata bai yi ba kun san me yasa malamai suka ba da hanzarin a bashi lokacin sallar farko ta wuce ta biyu ta shigo watakila yana da niyyar yin jam'i ne wataƙila abin da ya sa bai yi azahar ba a ta jiransa ko yana so zai jam'i ne tsakanin magarib azahar da la'asar a ba shi wannan wataƙila yana da niyyar yin jam'i ne tsakanin magariba da isha'i har aka ga ya kai wannan lokacin lokacin sallah ta biyu ma za ta fita gaba ki ɗaya to wannan ya zama kafiri amma kar a yi gaggawan kashe shi ka ji malam laifin ya kai har an kawo ga zancen kisa wala yuktalu hatta yustataba salatan fihima ba za a kashe shi ba sai an nemi kai ka tuba kaga a za ta yi ba kai ba yanzu kaga yanzu a gurinsu malamai duk wanda aka ga a ta yi bai yi ba a ce ka zo ka yi sallah bai yi ba la'asar ma ta zo bai yi ba to kaga wannan sai a nemi takwabi a ajiye kusa a gefe kenan a yi masa wa'azi to yau satuttuka ake jiya muna yin tambaye da amsa wani ya aiko ya ce shi kuma gaskiya baya sallah amma dai ya tuba yanzu dai ya dawo yana dan tabawa amma ya yi lissafi sama da shekara goma bai taba zuwa ya je wata sallah ba shekara goma yau ya lissafa ya bar salloli da gangan ya ƙi yi su wai da Allah ya za a yi Allah mai iko kana mamaki wannan sallar da kake zuwa ka je ka dawo wallahi akwai wani yana da kaya a bayansa wani yana nan ya tara su a tattare da yawa bai ba kai ku alhamdulillah da ka waiwaya ba wata sallah da zaka yi tunawa cewa baka yi ta ba alhamdulillah daga nan da ya zuwa balagarka wannan ya ishe ka ni'ima wallahi alhamdulillah amma wallahi mala akwai da ba sai ballantana juma'a kama ina ba zai yi ba ai ita dama ana shiga rububi ne to ya zaka gane ya je juma'a ko bai je ba to ba a kashe shi sai an nemi tubansa ya tuba sau uku an gane ko saboda hukunci ne na shari'a istitabatul murtad qabla qatlihi a nemi riddadde dan wanda duk ya kiyaye sallah nan sunansa murtaddi wanda iridda ya bar musulunci kenan to ba a kashe shi ba a sare masa wuya sai an nemi ya tuba malamai suka ce tarikus sala murtad duk wanda ya ƙi yin sallah murtaddi ne yanzu abokinka da kuke tare da shi da kaga baya sallah murtaddi ne ai ba sai an liƙa a goshinsa ba sai ya faɗa ba kawai da kaga baya sallah murtaddi ne sai a ce tuba za a ce tuba kuma a bashi salasa sau uku malamai suka ce salasa wato kulla yaumin yustatabu thalatha kwana uku sau uku uku idan har aka ce ya tuba sau uku nan in mun ɗauki wannan kwana uku haka ne to in fa na hudu ne zo bai yi ba to kawai a sare wuyansa a kashe shi fihi ma a cikin waɗannan matsaloli guda biyu matsalatu jihad wujubis sala wato ƙaryata wajibcin sallah kansa da kuma matsalar kasala wannan fa da muke magana a kai jama'a ba wai bai yadda sallar wajibi ba ce ba a'a ya yadda wajibi ne amma ya ƙiye yi ta saboda kasala shine ake magana ya kafarta shine tarikus sala karka kai zuciyarka nesa wani zai ce to ai ya yadda shi musulmi ne ai ya yadda sallar wajibi ce ko to ya baka yi azar ba to an jinkirta ko jam'i za ka yi ya la'asar ma ta zo ba ka yi ba ya isha'i magariba ta zo ba ka yi ba ya kaza inda ana musulunci da shari'ar musulunci tsaye da shi za a yi a ce da shi lalle ya tuba in bai tuba za a aika shi lahira ku duba yadda sallah take da muhimmanci da ana wannan da mu samu mutanen banza a cikin wadda ba sa sallah ba yanzu bincike ya tabbatar da malam hatta a makarantun boko waɗanda ake tashi a zahar ɗin nan ita makarantar ba ta yi tsari a yi sallah a makarantar ba da haka ɗaliban sai su fito ba su yi sallah ba kuma sun zo gida ma ba za su yi sallah ba ‘yan mata an samu a wasu makarantun ‘yan mata suna ƙaryar haila idan lokacin sallah ya ce su ce haila suke yi suna kallo ana sallah ba za su yi ba a jami'a ma ana samun su kullum yau wance ke haila kike ita kullum an yi magana wallahi ita tana period ne abokananta ba su taba gani ta yi sallah ba ba ta yi ta san me saboda ubanta baya cewa ta yi a gidan ba a cewa ta yi wannan sallah da kuke ga muna ta fafata a kanta to akwai wasu hukunce hukunce da malam bai kawo su ba za mu karasa su na farko dai ita wannan sallah ana yin ta ne a masallaci shine asali sallar farilla ana yin ta ne a khairu biqa'il ard afdalu biqa'il ard shine masallaci nan kuke zaune kenan mafi falalar wuri a duniya gabaki ɗaya shine masallaci in an tambaye ka a duniya wani wuri ne yafi ko ina daraja wani wuri ne yafi ko ina tsada a wajen Allah to shine masallaci amma za ga an yanka anguwa ana ta gine-gine ana gina gidaje ana gina mutane sun fi ɗari nawa babu masallaci ko na juma'a ko na kamsalawa tsayayye amma mutanen unguwar ba su yi wannan tunani suka yi hankali ba ko wani attajiri ya sai wani 50 by 50 ko 100 by 50 ko 100 by 100 ya ce a gina masallaci ba rashi ba in an ci sa'a wani mai dan kishin addini a cikinsu sai ya dan gyara garejin motarsa ya ce jama'a rinka zuwa ana sallah wurin babu mafi muni da bakin ciki ka gamu da tafka-tafkan gidaje amma da ƙananan masallatai haka abin yake ka ga unguwa iya ganin ka gidaje na alfarma na alfahari amma wallahi tallahi malam masallacinsu kamar na airport a matse amma kowa yana da katon gida amma ba za ku yi wa Allah babban gida ba shame on you an ji kunya kuma wannan ɗabi'ar ita ake yi yanzu sai a yanka unguwa iya yankawa jami'an gwamnatin da ake yankawa ake ɗan cewa ga masallaci ga kasuwa su cefanar da shi su sayar da shi yanzu akwai filaye da yawa wanda gwamnati ta yanka filin masallaci ne amma wallahi malam masu mulkin sun sayar su karɓe kuɗin su sa aljihu ka yi asara me za ka yi da kuɗin masallaci mara albarka haka suke yanka siyar wannan kuma ba dakalar ku je ku tambayi masu harkar filaye da gine-gine za su gaya mu ta inda suka kyallaro masallaci ne kuma ana bari a flat ɗin katon wuri masallacin idi masallacin juma'a playground na yara kasuwa green area wuri da yake za a bashi a yi shuke-shuke mutanen unguwa su rinka zuwa suna shakatawa duk a ka'idar gwamnatin an zo yanka filaye duk ana barin wannan amma masu gidajen manyan kasar manyan jihar su suke zuwa da kansu su yanka wurin a sayar da wurin a ba su soke a cikin aljihunsu musamman yanzu da filaye suke tsada harka ce ta miliyoyi duk wanda ya je sai da masallacin Allah ka yi bayani a gaban Allah kuma wallahi ina baka shawara in ka taba sayar da filin masallaci lokacin kana mulki ko kana darakta ko kana gwamna ko kana kaza wallahi kai maza ka je ka sayi irin wannan filin a wani gari ko wani wuri ka biya ka ce Allah filin da na siyar na ci kuɗi kaza Allah na mayar maka wallahi shi yafi maka alkhairi ina ji maka tsoron mutuwa akan wannan yanayi kwanaki muna magana da wani masani a abuja nake ce masa me yasa yawanci unguwannin nan bamu masallatai amma za ka yi ta ganin coci-coci yadda ka san a kudu kake a abuja coci zabga zabgan coci da ka buga mota coci da ka buga mota coci ce wallahi da aka zo malam duk an bayar da na coci da na musulmi da na coci da na musulmi tunda federal ce amma abun bakin ciki jami'ai shugabannin musulmin su suka yi ta sai da masu filayen karka je ka zagi kowa ka zagi yan uwanka yanzu wata coci tana nan tafkekiyar coci ana cewa a duniya tana cikin manya-manyan coci a duniya ba wa afirka ba tana nan kana shiga abuja za ka ganta guri ne iya ganinka wanda ya kamata a ce muna da wani masallaci mu ma wani zabgege a wurin amma ina namu sun ce fanar da shi sun ce fanan da shi abin bai da daɗi wato ba filin ma da aka rena masu mulki suka rena irin filin matsalaci saboda shi ba wanda zai follow up dinsa ba wanda zai yi fidda kwanci a kansa babu wani zai zo da ɗan filinsa kusa da gurin sai ce nan masallaci ne ce ku sayar min shi mana sai a kashe mu ba sai a sayar mai kawai sai ja katanga sai haɗe to suke sai da hanya ma hanya ma malam in mutum ya zama kicima ya zama ya isa sai ya sa a datsa mai hanya ya haɗe ta a cikin filin gidansa abin tausayi filin gidan duniya ne ba nan za ka tabbata ba za ka mutu ka bar gurin ka bar wa kanka bala'i da masifa to akwai ciwo a garuruka irin kano irin kaduna irin bauchi irin kaza a ta ganin ƙananan masallatai dan birit dan birit dan birit ga manya-manyan gidaje yawanci da asuba ba sai ga ana sahu a waje a titi a cikin unguwanni ina masallatan bara mu bara mu hada kudi mu sai gidaje mu rushe mu yi katan masallaci ba mu yi mai haraba ai makaranta katuwa ai masallaci kato duk wanda ya zo bai da haufi ‘ya'yansa za su yi karatu zai zo sallah za a yi juma'a za a yi kaza za a yi kaza amma kowa ya fi fifita filin gidansa akan filin masallaci mai dan kokari ne zai dan datse dan wurinsa ya dauka ya bayar in ba in baka bayar ba ba za a yi ba kuma sai a zo a ce wai ana son Allah sai mutum ya zo yana ce a mai addu'a yana son Allah amma ka yi ka taimaki addinin Allah kuma ɗan kaɗan ɗin da ake da su ana manajin ɗinsu ne da bara da roƙo ba wurin ibadan da yake rayuwa cikin talauci irin masallatan musulmi a najeriya talauci in kana neman talauci ka zo masallaci kai fatiya musamman kuma nan na arewa wanda na kasashen yarbawa su kam suna da compulsory fi sabilillahi wai wani compulsory fi sabilillahi fi sabilillah ne amma na dole su a wajen su yanda suke yi ƙasar yarbawa wannan na je lagos na gani duk wani attajiri da yake sallah a wurin suna kula da shi da motar da yake ajiyewa da wurin da yake zuwa sallah za a ce alhaji sunanka muke so da lambar waya za ka bayar za a rubuta allo a jero manyan alhazan da suke zuwa da manya-manyan ma'aikatan gwamnati sai a ce ga dues na masallaci duk wata za ka ringa ba da dubu kaza ga akawun namba wanda ya bayar sai a zo gaban sunansa sai a yi tikin wallahi haka suke wannan da ido na ni na gani dan karamin masallaci ne wallahi bai fi wannan amudin ba muka yi sallah na duba sai na ga account din masallacin suna da sama da shekara biyar ko shida wannan abu ya faru suna da wajen miliyan goma sha dan karami masallacin bai wuce wallahi wannan ba wannan in ka zo ma in ɗaya yana wannan sai ka jira a lagos to yawanci kuma haka suke suna kula da wurarensu mu dai ba mai keta alfarmar masallaci wulakanta shi bai damu da shi ba irin malam bawashi za ka yi ta zuwa sallah kullum ka zo sallah ka ga kafet ka gan shi a share ka gan shi a tsaftace ka gan shi da wuta ka gan shi da kaza amma ba ka tunanin barin ka rinka sa kuɗinka don a gina wannan guri a gyara shi kuma gidanka kai ka san baya ci gaba da zama lafiya sai ana maintenance dole an share shi dole an sa mai turare dole an kula da shi wannan fankar da ba da ana kula da ita ba da za a ganta a tsaye to amma mutum sai shekara ɗaya biyu uku yana zuwa masallacin unguwarsu bai iya saka naira kaza ba bai zai bayar ba da an matsanta da neman taimako kuma sai daina zuwa masallacin sallah kowaye zai kula da masallacin oho wannan halinmu ne ɗabi'armu ne ai ya kamata in tumci kaina yanzu ni masallacin nan da nake zuwa nake sallah kullun nake neman aljanna a cikin sa wace gudunmuwa nake washi ba zan ji kunya ba kullun na zo ne sallah in tafi in sallah in tafi addini na ibadata aljanna ta da nake nema kullun ko masallacin nan yana da buƙatar kuɗi yana buƙatar kula yana da ma'aikata yana da kaza yana da kaza kai ba za ka bada gudunmuwarka ba kuma kai ba za zuciyarka ba za ta gaya ma cewa ba daidai kake yi ba malam bahaushe kenan a tara kudi a yi bara a gina masallaci a yi bara wajen rike masallaci haka ake farawa haka ake karewa gaba daya amma ba a da tunani yi wa masallaci wakafi kai ka taba ji ana neman fisa billahi haramun maka ko madina ka taba ji wa'a sun yi tsari wakafi ne wannan tabka tabkan hotels din da kuke gani na gindin haramun nan duk yawanci na masallacin ne wakafi suka yi masa za ka zo ka kama hotel dala dubu kaza na masallaci ne da shi ake biyan ma'aikata da komai da tsabtace shi da gyara shi da kuma kudin da gwamnati take zuba masa in an yi budget duk shekara a zuba a account din masallacin shi ne suke kula da wannan haramain din yanzu masallacin madinan nan yawa yawan manya manyan hotel da suke kewaye da shi wallahi wakafi ne ga masallacin kafet ɗin da ake yi da menene ɗin da ake da kulawa da shi daga wannan hotel ɗin da ake zama a ciki da nan ake samun kuɗin da ake kuna masallacin kaga kula da shi kaga ba a nemi fi sabilillahi ka ba taimu ka taɓa ganin akwati a harami wani akwati na fi sabilillahi babu muku akwati tun kamar zai maka magana ma dama yanzu ko mu nan masallacin duk ƙofar da ka buɗe akwai akawun nan ba bara roƙo a bayar a kula in ba haka ba zai mutu masallacin saboda kowa ya rike kudin shi baya jin cewa hidimar masallaci wani abu ne muna jiran larabawa su zo daga kasar waje su gyara mana kana zaune kana da shi kana gidan miliyan kaza amma ba za ka iya bawa masallacin ka kulawa ba afdalul biqa su ne masallatai a duk duniya masallacin da ya fi kowanne girma wasu suka ce masallacin haramin makka sai na madina sai na baitul maqdis masallatai ne guda uku to amma a mazhabar malikiya a wajensu mafi girman masallaci ne masallacin madina mafi falalan masallaci a wajen imamu malik shi kan ya fifita masallacin madina akan masallacin haramin makka a wajen imamu shafi'i da abu hanifa suka ce a'a masallacin makka ya fi na madina shi kuma malik ya ce a'a na madina ga inda annabi yana ya rasu a wurin ya ce ya fi kuma nan ne inda masalla inji maliku inda masallacin makka ya fi na madina yaya annabi ya baro shi ya dawo madina tunda annabi ya baro na makka yana nuna cewa ya bar wato ya bar almafdul ne ya koma kan fadil ya ce to na madina ya fi wannan sabanin malamai ne akwai addu'a za a shiga masallaci guri ne mai daraja ba a shigansa haka kawai Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya Allah ka bude min falalar rahamarka bismillah Allahumma ftah li abwaab rahmatik ba wahala duk wanda zai shiga shiga da kafar dama yi bismillah ya faɗa haka in zai fita bismillah Allahumma inni as'aluka min fadlika as'aluka min fadlika haka riwaya ta zo cikin muslim akwai abin da ba a so a yi masallaci kamar haka masallaci wuri ne mai alfarma ba a yin waɗannan abubuwan da zan faɗa saye da sayarwa a masallaci ba in dai a cikin masallaci ne sai dai a waje bal ma annabi ya yi mummunan addu'a cewa duk wanda ya kasa wani abu a cikin masallaci ya yi ciniki saye da sayarwa ya ce kada Allah ya masa albarka a cikin kasuwancinsa don haka kada a yi in dai za a yi cinikin wani abu to a fita ko da ba a kofar masallacin abin yake ba ko da a wani wuri yake in dai ciniki ne saye da sayarwa masallaci ba wurin saye da sayarwa ba ne sai a ce mu fita waje ko mu fita haraba haraba tana da hukunci daban ba cikin masallaci bane cikiyar batacciyar dabba a ce jama'a ina cikiyar akuya ta tabata ko akwai wanda ya ganta annabi ya ce ku ce kada Allah ya dawo maka da ita fa innal masajida lam tubna li hadha ba a gina masallatai don wannan abu kenan ba a yin cikiya ba dabba ba duk wani abu da ya bata a yi cikiya a ce jama'a ko akwai wanda i gani a'a sai dai a yi addu'a Allah i bayyana ko kuma a ce jama'a wanda ya jefar da abu kaza ɗinsa gashi amma a ce ana nema duk wanda ya gani ya kawo wannan ba daidai ba ne kuskure ne wannan kuma kurakuran hatta masallatan ahlus sunna ana yi bai da kyau daga sauti da hayaniya da rudani a masallaci wannan haramun ne ba daidai ba ne sai dai in abinda za a yi koyarwa ne ko karantarwa ana bukata a daga murya masallata su ji amma hatta karatun ƙur'ani laifi ne a masallaci mutum ya yana daga sauti kuskure wannan hatta a masallatan alu suna za ga mutum ya zo ya buɗe ƙur'aninsa yana karantawa yana yi da sauti ai gurin ba naka bane kai kai kada yayi wuri ne da wani ya zo shiru yake bukata wannan shirun sai ya samu uns billah kusantar ubangiji wani tunani yake yi a cikin wannan zama da yake yi wani kuma yana karatun naka sai ya hana shi tadabburin nashi daka ka'ida a shari'a in dai a masallaci ake in dai ba darasi ne kwaya dai ake yi ana daga sauci ana amsa ba haramun haramun ne wani yana karatu wannan yana dagawa wannan yana dagawa wannan daga daga manzo Allah ya taba ganin wasu suna karatu suna daga sauci da Qur'ani ci ya naga kuna wasa da Qur'ani kuna daddagawa ku gane akwai makaranta akwai islamiyya akwai wurin koyo wanda wannan daman guri ne na yin haka amma masallaci da mutum ya zo da sunan ya yi ibada ya kusanci Allah ya bude ƙur'aninsa yana dubawa daga shi sai shi ka yi karatun ka jiyar da kanka amma duk wanda ya zo masallaci yana ɗaga sauti ana jiyowa yanzu mutum zai zo yana karatu ana yana ɗaga sauti na sahun ƙarshe yana ji jahilci ne rashin ilimi ne rashin karatu ne ya saba wa shari'a ba daidai ba ne maimakon mutum ya samu lada zai kwashi kuma alhaki Allah kiyaye yin waka a masallaci haramun ne waka sai dai in waka wacce take ta shari'a ne shari'a bata saba bata saba shari'a ba ana hana yara su je masallaci da mahaukata yaro mai wasa ake hanawa amma yaron da in an masa tsawa yana iya ji yaron da in an tsaye da shi a sahu baya tafiya yana iya tsaya baya hayaniya wannan ana iya zuwa da shi amma duk yaron da yake da rudu da hayaniya haramun ne a kashi masallaci me haramcin saboda zai cutar da mutane haka mahaukaci duk wanda aka san mahaukaci ne ka abar shi ya zo masallaci din zai iya yin barna an hana wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa bakinsa yake wari ko kuma ya ci wani abu da ya bata mai baki ya zo masallaci haram ne me yasa in kun lura duk wannan hakkin masallata ake to yaya wani zai zo ya cuci makocinsa a wajen sallah yanzu kun ga albasa halal ne mutum ya ci tafarnuwa halal ne mutum ya ci amma wallahi haram ce ka ci ta ka zo masallaci bakin ka yana doyi to ina ga wanda ba albasan ya ci ba ba tafarnuwan ya ci ba bakin kurin ya bari ilalace ke doyi ya zo ya yi sujada in ya hamma gaba ɗaya sai ya buge tsawon gaba ɗaya ka zalunci mutane ka shiga hakkinsu wallahi ba daidai ba ne akwai wanda in ya yi hamma a kusa da kai ba za ka iya haɗiyar numfashi ba da haka ba iya albasa kaɗai ba har ƙazami ma duk shi ma ya shiga ya shiga ciki ina fatan kuna ganewa amma kaɗan wanda bai zai fito ba babu laifi shi sa ake so wanda zai zo masallaci ya fiffesa turare ba wai don karan kanka ba a don ka jiyar da na gefen ka daɗi ɗabi'ar ɗan adam yana jin daɗi in ya ji na kusa da shi yana ƙanshin turare da haka mutum mai kima ana ganin kimarsa abinda yake ƙara wa ɗan adam daraja a cikin mutane turare a ji kana ƙanshi ɗin nan da haka ku sayi turare ku rinka fesawa idan za ku zo sallah saboda za ku zo ganawa da Allah kuma za ku kusanci yan uwanku musulmi sannan kuma ba a so a da masallaci ya zama masauki wurin kwana sai dai ga wanda yake yana ibada ne wannan an san ibada ce ta kawo shi ba kwana ne ya kawo shi ba amma kawai wani ya zo ya tattare saboda yana hidimar masallaci ya mai da masallaci nan ne ɗakinsa nan zai mafarki nan zai birgima da daddare a zo za a tada sallah yana bacci ko an zo za a kira sallah yana bacci wannan la ya juz bai kamata hukumar masallaci ta bar shi ba la yajuzu ittikhadul masajidi maskana bai halatta ba a rike masallaci ya zama maskan wurin zama dindindin sai dai a ina zuwa ne ibada da karfe kaza zuwa kaza amma ya maida shi wurin kwanciyansa wurin kwanansa da komai da komai nasa ya cutar da mutane tunda ai kowa yana da gidansa kai ma sai ka koma gidanka sannan yawan bacci ma a masallaci ba a so ba a so ana so a sauƙaƙa bacci kamar wanda ya kiyamun laili da yawa sai bacci ya dan dauke shi ya dan gida jikin amudi wannan zai iya yin bacci ba mai yawa ba matafiyi da yayi tafiya yazo zai tsaya sallar asubahi sai ya dan gida kadan a jikin amudi wannan babu laifi amma mutum yazo ya shimfide yana ta zuba bacci a masallaci kuma ya zama wurin kamar ɗakin sa shi ma wannan la ya juzu kuma bai halatta a riki masallaci a matsayin hanya ba kamar yanzu misali wannan masallacin an rufe can hanyar amma ana iya bi ta nan kofar a tsallaka a fita nan a rinka wucewa ana shiga haramun ne masallaci a da shi mamar na ce mamar wannan ya wuce wannan ya shiga wannan ya wuce wannan ya shiga sai dai mai shiga ya zo ya salla ya fita amma a da shi wanda ma ba sallar zai ba ya zo ya shuɗe ta wurin mata su wuce yara su wuce kaza su wuce wannan ba daidai ba ne kuskure ne ina fata na fahimta kamar yadda bai halatta ba a rinka zare takwabi a masallaci kar wani ya ce ya taho bari ya cire takwabi du makami ko bindiga ko takwabi ba a ainihin cire shi a masallaci saboda annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa kada ɗayan ku rinka zare makami a cikin mutane bai sani ba kada shaidan ya fizge makamin nan daga hannunsa ya je soka wani zai iya yi haka annabi ya hana sallallahu alaihi wa sallama bai halatta ba mushriki kafiri mushriki ya shiga masallaci mushriki duk wanda aka san mushriki ne fala yaqrabul masjid al haram haramun ne ka shiga masallaci dan yafi karfin su ba wurin su bane ba an yi rahusa a mata su shigo cikin masallaci su sallah amma idan umin al fasad idan aka tabbatar babu fasadi ba barna yanzu kamar misali wannan masallacin namu in shi kadai muke da shi ba mu da sama ba laifi bane mu gayyato matanmu iyalanmu da 'ya'yanmu su zo masallaci su sallah idan ba fitina su zauna a baya muna nan in ba fitina in ku akwai yiwuwar samuwar fitina to hana su zuwa shi yasa wasu malaman fikin ma suka ce yarinya budurwa kyakkyawa ma ta hakura ma da zuwa masallaci in akwai fitina saboda daga dalilin zuwanta zai iya lalata wani yar ibadar da ta kawo shi ina fata ana fahimta to akwai wuraren da ainihin wato ya halatta a yi sallah akwai kuma wuraren da aka hana a yi sallah a wurin akwai wuri guda kamar haka da aka ce kar a yi sallah duk inda raƙuma suke zama na'am duk inda raƙuma suke zama ko suke kwanciya mawadinul ibli haramun ne a yi sallah ko makaruhi ne a yi sallah ko da ku an tabbatar babu najasa in dai mukuncin raƙuma ne kar kai sallah a gurin me yasa wasu ce saboda wuri ne na shaidanu sannan mahadar hanya junction yanzu irin nan kofar gadon kaya akwai kofa ta dama hagun gabar da yamma wani ya zo inda dan karota yake tsaya ko yola fifa yake tsaya kabbara sallah wannan bai halatta ba ba a yin sallah a irin wannan saboda wuri ne da kowa yana wucewa sannan kuma akwai yiwuwar a samu najasa a wurin tsakiyar ɗakin kaba ta sama shine wuri na uku haramun ne an yi sanin a yi sallah a wannan duk wanda ya je sallah a tsakiyar ɗakin kaba a sama to sai ya maimaita sallah ban ɗakin wanka ba a yin sallah a ban ɗaki saboda me li ghalabatin najasa fiya saboda majority ban ɗaki najasa ne a ciki ana fitsari kafin a yi wanka ko akwai matsuguno amma suka ce ban ɗakin zamani da aka tsaftace shi aka tabbatar babu najasa garanti ba najasa in larura bukata ta kama mutum ya sallah zai iya sallah a ciki almazbala bola inda ake zubar da zabala shine bola haramun ne a yi sallah a wajen bola haka almajizara kwata mayanka haramun ne ita ma a je a yi sallah a wurin saboda wuri ne na kazanta zai iya yawa ma a samu najasa a ciki makabarta ba a yin sallah a makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana yace an hana shi ya sallah a cikin makabarta da yazo kamar yadda yazo a hadisi نهي أن يسلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارئة الطريق وفي الحمام وفي مواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تبارك وتعالى تشوشي با أين سلى أتكين تشوشي تشوشي النصارى دا بيع نيهوداوا دا بيت النار نمجوساوا إمام مالك يتشي كر أي سلى أتكين ورانا دونك باولن سلى بني bai kamata a kai sallah wajen wulakanci a tozarta ta ba a takaice dai haka za mu rinka yi muna dan ɗauko wasu hukunce-hukuncen da ya shafi sallah bayan mun karanta ainihin wato abin da ya shafi abin da mai littafi ya kawo sati mai zuwa insha Allah za mu shiga cikin kiran sallah da hukunce-hukuncen kiran sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh